والله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الهمية همية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها كان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلكين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الله أكبر
to wannan aya da aka karanta ko ayoyi ci gaba ne da bayani game da irin dalilai na menene yasa Allah subhanahu wata'ala bai yarda da musulmi da mushrikai sun gabza yaƙi ba menene dalilin da yasa aka yi sulhu da duk a ƙarshen ƙarshe dai za a gano addinin musulunci saboda girmama mumini da yake da shi mutane ne kawai da su fi goma ko goma sha ɗaya ba kamar yadda hadisai suka nuna a makka kamar yadda aya da ta gabata cewa akwai maza uku mata bakwai ko mata tara saboda su ne muminai su annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai ba su san cewa akwai waɗannan mutane raunana da ba samu damar hijira zuwa madina ba shine ayat ta gabata cewa walaula rijalun muminuna wa nisa'un muminatun lam ta'lamu fatad'uhu ko fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm inda ba dan mazaje muminai da muminai mata ba waɗanda ba ku san su ba an taɗa'u don gudun kar ku je ku take su wato ku kashe su a garin yaƙi da kafirai su ba su san muminan ba ne saboda sun ɓoye imaninsu saboda rauninsu suna jin tsoro da sun san da su sun shirin ai da sun kashe su ko kuma ba ku san da su ba ballantana idan kun je in sun shigo cikinku ku kyale su ko kuma su bayyana kansu ba za su iya bayyana ba saboda suna gudun kar wani abu ya same su to wannan yana daga muhimman dalilai da suka saka Allah subhanahu wata'ala ya sanya nutsuwa da kwanciyar hankali ga muminai da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya kawo magana sulhu aka yi sulhu ba a yakin ba don saboda waɗannan kawai don kada a kashe su saboda akwai masalahohi da yawan gaske wanda saboda su addinin musulunci yakan ga abu za a yi shi ila yana da muhimmanci wajibi ne amma saboda wala kada karramna bani adam saboda girman dan adam da yake da girma a gurin Allah saboda girman mumini to saboda haka dan miyuwa idan an je din wannan shirin su sun raina muminai suna ganin cewa dubu da ɗari hudu ne kuma zan ba su da wani makami na kirki to suna ganin cewa su ƙurshe za su zo su lamshe su shi kuma Allah subhanahu wataala tini ya yi shirin cewa in dai aka gabza to ba wani ɗaya da zai saura a cikin ƙurshawa ba wanda zai saura da a ce za su yaƙe ku lawallawul adba da za su gudu da za a cinye su da yaƙi kinaya ce to saboda haka Allah ta'ala a wayannan ayyuka irja allazina kafaru fi qulubihim alhamiyya kaman duk wayannan azaban nan ko kuma me yasa za a yi su mushrikai din nan azaba a yaushe za a yi ko a wannan guri za a yi ta shine wannan izidin kamar wato wani zarafi ne da yake nuna ko dai guri ko kuma lokacin da za a yi musu wannan azaba da kaman an gabzagi izda Allah ga zalini kafin lokacin da kafirai suka saka hamiya wato irin wani mugun kishi na addininsu alhalin kuma ba haka al'adar larabawan take ba babu wani dalili da zai sa su yi wannan wai saboda kishin su kare addinin su in dai harshe ne ai duk harshen su ɗaya ne wannan ce ta saka suka rantse a wallata wal uzza sun rantse da lata da uzza lata da kuluna ha alaina ba za ku shiga maka ba wato ba da yardar mu ba sai mun ga dama kuma ba mu ga damar ba za ku shiga ba wannan ce ta sa lokacin da suhaili bin am yau kirki ƙureshawa a kan a rubuta takardar sulhu da aka rubuta bismillahir rahmanir yake shi bai san wannan ba sai a rubuta abin da ya sani bismikallahumma da aka rubuta muhammadin rasulullah yake bai san wannan ba sai da rubuta muhammad bin abdullah wato su daga taske su wato su suna kishi na addinin su kishi na gumakansu ba za a shiga garin su ba to wannan irin kishi ne irin na jahiliya kuma ko a ka'idar su ta wannan lokacin babu dalili babu wata madogara a irin wannan kishin ba a yinsa kawai don mutum kawai ya ce zai zo garin nan naku wannan ka'aba tun kafin addinin musulunci tun farkon musulunci tun farkon mutane ma annaba adamu ai shine lokacin da ya sako daga aljanna ya jaddada gininta da mala'iku ne su ne suke tsawafi a kullum to da annabi adam ya sauko ko kuma a'a lokacin da annabi adam lokacin da su mala'iku sanda Allah subhanahu wata'ala ya ce zai sanya wai zai kala rabuka lil mala'iki inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu biha wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak Allah ta'ala ce zai saka halifansa a bayan ƙasa mala'iku su ce da me za ka suka wanda zai zo ya yi barna a bayan ƙasa ya zubar da jini ga mu mu tsarkaka da za mu rika tsarkakewa sunanka muna yabanka muna girmama ka ai mu ya kamata ya kasance mun zama halifofin naka amma amma ba wanda zai zo ya barna ba wala in ya alam ma la ta'lam ai ni na san abin da buka sani ba sannan sai saka jarrabawa tsakanin annabi adam da su mala'iku din faƙala an bi uni bi asama ya haula in kuntum sari idan dai ku masu gaskiya ne akan ku ne halifofi kuka fi cancanta to ku gaya mini sunan wayannan abubuwa din abubuwa ne wanda mutane za su yi amfani da su a duniya duk abin da ka sani din nan yanzu muke amfani da su da wanda ake amfani da su a da da sabanin dukkan al'adunmu aka tambayi annabi adam me wannan ya faɗi sunan komai a wanda ke ludayi ne muciya ce tukunya ce burogali ne irin waɗannan abubuwa da ake amfani da su da manya-manyan abubuwa da ƙanana-ƙanana ya faɗa to ku kuma da mu la ilman lana illa ma allamtana mu bai mu san wannan ba kai ne kake sanarwa mu baka sanar da mu wannan ba shi shine ka san to daga nan fa lalle shine fi cancanta to to to to mun tuba ce a ina to shine suka yi ta kewaye baitul ma'amur suka yi baitul ma'amur sama ta bakwai sai kewaye sau bakwai kuce to yin na gafarta muku to mun gode to amma ku je ƙasa ku gina ɗaki irin wannan masallaci irin wannan a ƙasa to shine suka sako suka gina ka'aba to shi ma annaba adam da shi da zuriyarsa idan sun yi zunubi su ma su kewaya da kuka kewaya sai nemi gafara ta an gafarta musu to asalin ka'aba kenan to ana cewa ba ma a wannan duniyar mu kawai suka gina ba a kowace sama sun gina wato a sauran samai bakwai duk akwai ka'aba nan ga ka'aba a ƙasa ma haka akwai kasan bakwai shi ma akwai ka'aba saboda haka ka'aba goma sha biyar ce ta mu ce a tsakiya to kina ai za mu duba mu gani wannan muhalli shahida nan wato ka'aba ba wai ta yanzu ba ce ka'aba ba wai ta ƙurishawa ce kawai ba ka'aba ba ɗin nan wani sarki ne wanda shi ne ya fare wa ka'aba wannan rigar da ake saka mata da kafin shi da mutane sun yanka abubuwa na hadaya ko fatar in aka bai da ita ce ake zo ake rarrata yawa ka abu to shi da ya zo shi a aka daina yin wannan aka saka tufa aka yi mata riga to shi ne farkon wanda ya fara yi daga shi kuma ai ba mun ma mutum maka bane yaman to haka abin yake tun kafin addinin musulunci dama ana yin umra ana komai da komai ana kewaya wa'annan wannan ka'aba da guraren da ake zuwa na ziyara duka duka ana zuwa kenan don saboda a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa za su yi abin da dama can ake yi waɗansu ma yanzu haka suna nan suna ziyarar waɗansu sun yi jiya waɗansu sun yi bara kuma su ma don sun zo za su yi ba yaƙi suka zo ba babu makamin yaƙi gurinsu takwabi ne shi ma a gidansa yake ba wai zaro shi aka yi ba irin da makami na matafi kawai shi ne kawai kuma sun sanar da su haka dan me za hana ce in ba in ba saboda ga wannan ka'idar ta su hana su da wannan kishin da ya taso yanzu wani abu ne kawai wani sabo suka zo da shi ba wani dalili suka saka alhamiyya shine wannan bakin kishi a cikin zuciyarsu hamiyya wajen watakila ban sani ba a hausa ne sai da ce kishi shi ne ake cewa masu kishin addini misali da akwai himmiya da likitoci ga su a nan suna zaune za su in ba sa sai ga suna kiran da shi ma wannan hamiya a wancan himmiya yake shine himya wato abin da za a ce da kai ka yi kaza kama a ce in kana so cutar ka ta warke kamar misali a ce kamar mai hawan jini a ce ya rika yin exercise kuma ya rika nisatar abubuwa masu gas wani kafin abin da ya shafi irin su coca-cola abin da ya shafi kofi misali abin da ya kasance dai akwai kafin a ciki abin da ya shafi taba abin da ya shafi giya da kuma waɗansu abinci waɗanda suke da gishiri da yawa kamar misali abincin gwangwani irin na turawa wanda su suna sa gishiri da yawa a ciki duk a nisaci irin waɗannan to ka nisace shi a ce karkaci kaza kamar mai alsa karkaci abu mai yaji karkaci abu mai ɗaci karkaci abu mai sanyi da yawa ko mai zafi da yawa karkaci irin waɗannan abubuwa din don saboda za su saka ƙara wannan ciwo na alsa din alsa shine kama ce kurji ko gyambo ko a zahiri ma kana da gyambo ka ɗauko barkono ka zuba to kai ma za ka san ka zuba in ba ka so ka kamu da cuta kaza to to ka rika yin kaza ka rika yin kaza ka rika barin kaza shine alhimya ra'asu dawa da himya himya din ita ce wato a tushen ma kowane magani ko shugabar kowane irin magani wannan shine himya kenan amma hamiya shine abin da yake ake kudurciya a zuci na kishin ko kabilanci ko kishin addini ko wani abu to ana iya cewa kabilanci shi ma himya ne addinin musulunci ba ruwansa da wannan ba ruwansa da kabilanci na addini kabilanci na fata kabilanci na guri kabilancin yare duk ba ruwansa da wannan za mu gani a sura ta gaba suratul hujura ce cewa Allah ta'ala ya halicci mutane ne gaba daya don saboda su haɗu su yi cuɗanya ba su zama daban-daban ba su fahimci juna ba wani bambancin yare ba wani bambancin guri ba wani bambancin ma wani addini idan ana maganar mutum ana maganar zamantakewa to duk wannan ba ta so ba wannan shi hamiyatul jahiliya wato hamiya ta jahiliya kishi irin na jahiliya kabilanci irin na jahiliya to haka su bangaren su yi kun gari ai su bangaren su ko babu dama lallai babu wata rahama ba wani sassauci kawai su shi kenan kawai ba sa san musulmi ba sa san addininsu ba sa san annabinsu kuma abin da suke nema ba za su yi musu ba kuma da ƙarfi da yaji ba su isa ba wanda ya isa to a haka suka zo to da musulmi su ma din irin wannan su ma sun haka a ransu su ma su ga ai su musulmi ne su suke da Allah su suke da annabi kuma akan gaskiya su shi kenan mu je to to da za a gabza yaki idan an gabza babu wanda zai saura daga bangaren Qurayshawa har da wa'ancan musulmi guda goma ko sha ɗaya to amma fa an zalallahu sakinatahu ala rasul to sai Allah sai ya saka nutsuwa a zuciyar annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ba su mai da martani su ma da irin kudirce wannan ba sai suka yi shigan nutsuwa sai hankali ya zo musu da kwanciyar hankali sai Allah ya sa musu kwanciyar hankali da nutsuwa da haƙuri sai suka yadda aka yi sulhu waɗansu ma da suka zo wajen su arba'in ko talatin da makamai za su faɗa mu don sun ga banza ta faɗi ba su da wani makami a nan biya din annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a suka mukan ci aka kamo su gaba ɗayan su wai turo ku saboda muke a mu dan kanmu kawai mu dan kanku kawai to kudin duk wannan sakina ce da inda ba da haka ba ina za a kama su a tafi kuma su ma kawai a kashe su kan to duk wani abu da idan su ƙurishan suka taso sai Allah ta'ala sai ya saka wanda zai kai kafa aidihun ko ankum wa aidihun ankum bi bad an makata duk wannan Allah ne da ya shiri haka don kar a yakin wa alal mumina su ma mumini din sai ya saka musu wannan irin haƙuri da irin dangana da kwanciyar hankali wa alzamahum kalimata taqwa ya kuma lizimta musu kalmar taqwa ake ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah an ce ita ce la ilaha illallah kawai ita ce kalmar taqwa wani sun ce a nan ana nufin bismillahir rahmanir rahim a wutar waya amma dai kalimatu taqawa ake nufi ita ce la ilaha illa wa kanu a haqqa biha wa ahalaha su ne suka fi cancanta da ita wa ahalaha suka fi dacewa da ita a haqqa biya da ahala duk abu ɗaya ne wannan kamar yana ƙara ta'akidi ne akan wancan a haqqa biha ko makanu a haqqa biha wa ahalaha to daga su ne suka fi cancanta da tauhidi da ayyukan musulunci da haƙuri da dangana da idan abu ya taso ba za su yi garaje ba su nutsu to su musulmi su ne da wannan Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance bai gushe ba aliman masai ne bi kulli shay'in da komai saboda haka ya san abin da waɗancan munafukai suka kudure a zuciyarsu na su faɗi ƙarya su yi uzuri a saboda dalilan ƙarya su ce iyalansu da dukiya su suka hana su fita kuma ya san abin da mumuni su masu kudurce a cikin zukatansu wannan mubaya'a da suka yi da gaske suka yi har cikin zuciyarsu tun daga baka kuma lallai abin da suka faɗa haka yake cewa alima ma fi qulubihim Allah ta'ala ya san abin da yake cikin zukatansu saboda haka nan yi musu wannan in an ci ba ma goma ta arziki ba dubu ta arziki irin abubuwan da ya musu babban abin da ya musu shine radiya wato iya da su laƙadar rizla an lalzina yubayu inaka ta hata shajara Allah ya yarda da waɗanda suka yi mubaya'a da gare ka a ta hata shajara shi yasa ake cewa da wannan mubaya'a bai atul lurwan wato bai'a ce ta al ta yadda daga nan za ka fara ganin darajar sahabai babu wani wanda za a samu cewa baka da baka Allah ta'ala ya ce na yadda da kai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa dan za ka fara ganewa girman su السابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون الأولون صحابي مهاجري da ansar waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka zo daga baya radiyallahu anhum wa radu'an wato Allah ta'ala ya yadda da su wa adda lahum jannatin tajri tahta hal anharu kuma ya tanadar da aljanna gare su ba irin wa'ancan aljannu wa'anda min tahtiha ne wannan shi ba gaba daya duk gaba ɗayan su ƙasar su ba wani gu da za ka samu wani tsibiri ko wani gu duk ƙasan in banda koguna na ruwa da koguna na giya da zuma da nono ba wani abu hali ne fiye abada zalika alfawzul azim su saboda ka matsayin su ba ƙari ba ne laƙadar sadaka Allah wa rasulahu ru'uya bil haq hakika Allah subhanahu wata'ala ya gaskata mafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi ba wai shi Allah din ne ya gaskata wa annabi mafarkin da yayi wato abin da ya faɗa din a'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yayi mafarki Allah ta'ala ya ce da shi zai shiga makka da shi da sahabbansa cikin aminci su yi ɗawafi su yi aski ko tsaye to so daga sai Allah ta'ala sai ya gaskata shi akan abin da ya fara ru'ya bil haq wannan mafarki da kai bil haqqi ko da al haq ɗaya daga cikin sunayen Allah da shi nake rantsuwa ko kuma bilhaq da gaskiya nake rantsuwa ko kuma bilhaq wato da gaske ne zai shi wannan abin da wannan mafarki ya kunsa lallai abin da ya kunsa haka yake saura kuma a jira zartarwa la ta daku lannal masajida menene la ta daku lunnal masajid harama lallai za ku shiga masajid haram lallai ne wannan ba wai zuwan annabi hijira shine fara masanin ai ya shekara sha uku can yana ta kokarin kira din amma abin da aka samu kenan waɗanda suke mummunai na kwarai in banda waɗanda uzuri ya hana su zuwa banda mata da yara da suke gida amma a shekara ta takwas kenan da sanda aka zo aka bude maka sannan kuma har sun kai dubu goma saboda haka tun da sun kai haka zancen wani tsoro babu in yawa ne ana da yawa in makamai ne ana da makaman kuma sannan ga alkawarin Allah da ya yi an tabbatar cewa dama wannan sulhul hudabiya wata shimfiɗa ce dama wacce Allah ta'ala ya yi don saboda a samu buɗewa maka to amma don kada ta musulmi su tsaya wato a ƙarfafa musu gwiwa a ɗan tsakanin kuma suka buɗe khaibara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam azilkida ne wato ya fito wannan magana ta zancen zai je umra da da gaba ɗaya ta ƙare har zuwa farkon wannan zulhijja to a cikin zulhijja shine sai su kuma haibar saboda tashin tashina da reni da suke wa musulmi shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka yaƙe su wa'insu aka kamo su da ƙarfi wa'insu aka yi sulhu aka ka dawo a ɗan wannan tsakani aka ɗan samu sararawa aka ɗan yi exercise can ƙureshawa sun fahimci lallai mutanen nan suna da ƙarfi yanzu ba kamar yadda muka ɗauke su ba tunda suka yi galaba da waɗannan su kuma muminai sun ji daɗi don saboda me don saboda sun samu ganima kuma ga shi yanzu baya wannan kuma har yanzu sun ƙara ganin taimakon Allah sun fara ganin irin alkawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu za mu ji ga Allah ta'ala ya ce muhallikina ko ru'usakum wa muqassirina eh za ku zama masu askiya saboda haka ah, suka zo a shekara ta gaba shekara ta bakwai ta hijira suka zo suka shiga makaɗin suka yi ɗawafin a ƙureshawa kamar yadda suka yi alkawari ba su karya ba don sun san in sun karya sun san me zai same su suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabansa kwana uku a makka suna dawafi kuma suka yanke hadayensu a wancan mun ce annabi sallallahu alaihi wasallama badana wato raƙumi guda saba'in ya tafi da su a wannan karo guda sittin to waɗansu suka yi aski waɗansu suka yi saisaye annabi sallallahu alaihi wasallama amma fa duk ya halatta ko kai saisaye ko kai aski mata ne kawai ba za su yi aski ba ba za su yi saisaye saisayen da za su yi sai dai wanda ba zai bada musu kamanni ba don in mace aka je ke asibiti za ka ta dawo wata iri haka in ta dawo ba za ka gane ta ba ta asibiti kanta to addinin musulunci yana da a irin wannan kwarai yana da kulawa irin waɗannan sai akwai wani malamin fiƙi mai nan kana duba risala irin su samar dani za ka samu inda idan amarya ta irin kunshin nan to an ɗauke mata irin su alwalan nan su kawai duka za ka samu to addini musulunci yana da wani shi addini ai mai sauki ne ai amma fa kar a ji a ce kuma ba za a yi alwala ba amma ya kamata amma dai yana nan amma ina ganin kamar bai kai irin ne yanzu da suke yi ba irin na da ne amma dai za a same shi a sharhin risala na samar dani to saboda haka mace illa kawai ta kama gashin ta kama kawai ta kama ƙarshensa inci ɗaya kamar nan kawai inci ɗaya kawai sai a yanke da almakai shi ke kai kuma za ka iya saisaye gaba ɗaya kan a saisaye shi waɗansu mazahawi irin na abu hanifa inda za ka yanki gashin koya yake shi kenan to koda guda goma sha uku ne haka ko uku ne to amma dai malamai da dama suna ce ana so kowane bangare na kanka ya kasance an yanka idan kai wancan din ma wata mazhaba ce to amma kuma ladansu ba ɗaya ba ne ladan wanda ya yi kwalkwal da wanda ya yi sai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rahimallahu almuhalliki Allah ta'ala ya yi wa masu aski kwalkwal bayan sun yi umara ko aikin hajji rahama sai sahabai suka ce wal muqassirina sai ya ce rahimallahu almuhalliqina Allah ya yi wa masu aski kwalkwal Allah ya yi wa masu aski kwalkwal rahama suka ce wal muqassirina ya rasulullah yake yace rahimallahu almuhallikina Allah yau masu arziki kwalkwal rahama suka ce wani mukasin yace eh wani mukasin ne sai ana hudun ko ana uku ko ana hudu ya karasa da wal mukasin kenan wato mai aski kwalkwal ya samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sau uku mai kuma sai sai ya samu sau daya amma dukkanin su sun samu addu'a sai dai wannan ya samu da yawa wannan ya samu kaɗan kawai amma kowanne ya samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan misali a ce mutum hajji ne zai yi wato kamar tamattu'i wanda sai ka fara yin umra sannan kuma sai kai niyya da aikin hajji to idan ka zo umra din to wannan sai sai ya kamata kai don idan ka gama aikin haji a samu abin da za a yanka don in ya zama cewa yau kama a ce koran bakwai ga watan bilhijja shine kai umra gobe takwas ga wata ranar tauriya za a fita aikin haji kaga in ka aske kwalkwal jiya kaga har yanzu kanka yana nan kwalkwal to in an je a tara ga wata arfa goma ran goma kuma za a yi aski za a yi sai akwai abubuwa guda hudu wajibi a wannan ranar ranar goma ga wata kai mai aikin hajji akwai aski akwai jifa akwai dawafin ifada akwai hadaya duk wanda da ka fara da shi a wannan rana idan ka yi guda biyu to ka samu a tahallul al'asagar in ka yi dawafin ifaza to ka samu a tahallul al'akabar to abinda a kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa irin addu'ar da yake nan kawai daga za mu gane cewa aikin umra hajji dama can tun lokacin jahiliya ana yi da kuma azumin ashura dama shi ma tun kafin addinin musulunci ana yi nufi cewa ko inda ba a fara da wuri an kawo ƙarshen gun da aka ja ko akwai saura akwai saura na ce abin da aka ja tunda ba ƙorani ne a hannun me saura ya kashin gun da aka ja to me ake gani ja aya ɗaya ko to bismillah
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله أكبر
to shi Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda arsala rasulahu bil huda yanzu dai ga shi wannan aya ta gabata ta tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu cewa ya yi mafarki za a shiga mak- makka a yi dawafi ba a cikin tsoro ba kuma hakan ta tabbata ko da yake ba ta faru ba a shekarar farko a shekara ta shida sai a shekara ta bakwai wannan kuma saboda waɗansu hikimomi waɗanda allah ta'ala ya tsara don a samu shimfiɗa ta budewa wato makka wanda a shekara kuma mai zuwa aka je kuma aka bude ma makkan gabaki daya to wannan ita ce ake cewa kamar umra ce ta kaza'i suka yi da sun yi niyya kuma aka tsare su ba su kammala ba ba su yi dawafi ba amma dai sun yanka hadayarsu kuma sun yi aski ko sai gaskata wannan mafarki da baka da kuma a aikace da Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mumine suka gani wani ya kara tabbatarwa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama lallai annabi ne kuma Allah ne ya aiko shi kuma lallai wannan ya nuna waɗannan da suke tare da shi lallai zaɓaɓɓu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su a tare da shi su zama su ne masu taimakonsa za mu gane annabi sallallahu ya yada addinin nan ba ba shi kaɗai ya yaƙi da kafin sahabbai suka wato taimaka masa saboda haka wurin musulmi gabaki daya in banda waɗansu da suka fanɗari duk sahabbai gaba daya adalai ne kulluhun udul babu wanda yake yin kokonto akan wani saboda haka kamar yadda aya ta can gaba wacce ba a karanta ta ba idan mun zo za a ji yadda matsayin sahabbai yake a cikin addinin musulunci da kuma matsayin waɗanda suke sakin baki a kan shi wanda duk zai kamar can ce yugizul kuffara suna baiwa kafirai suna saka su suna kular da su suna sa su fishi suna sa cikin damuwa to kai ma idan kace zaka faɗi wata kalma da za ta saka sahabi cikin damuwa to an samu kenan wato akasi kamar irin yadda wa'ancin suke kafirai ne to kai ma ka zama kafiri kenan za mu samu irin wannan a wajen maganganun malamai saboda ya kamata mu yi ƙoƙari mu tsarkake harshen wai don Allah da annabi a ce tun daga farkon rayuwarka ba ma wai sahabi ba kafirin ma tun daga farkon rayuwarka har zuwa ƙarshe wai idan baka zagi kafiri ba Allah rubuta ma zunubi zai ai sai ina sai ka aikata abu ne Allah zai yi to menene zai saka ka jefa kanka a cikin wato sharba shanu ai ko abin da aka sani ne ko ya gashi dai Allah ta'ala mun ya ce bi kulli shay'in alima ko kana bi kulli shay'in Allah ya ya san kowane abu a can a sotul itali sotul muhammad Allah ta'ala ya bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai ya tattashe su wani tashe wani wani tashe har aka zama wajen 36 kuma har yanzu ya ce alima ma fi qulubi ya san abin da yake zukatansu ku dubi munafikan nan lokacin da suka zo suke ta fadar uzuri shagalanna amwaluna wa ahaluna fastaghfir lana Allah ta'ala ce ƙarya suke ya kuluna ne bi alsinati ma laysa fi qulubi abinda suke faɗa dinnan da baka ba shine a zuciyarsu ba inda Allah yanzu idan da akwai wani wanda ya kasance ba na kirki ba a cikin sahabban nan musamman waɗanda ake su ne na kan gaba waɗanda ake aibatawa irin su sai na abubakar da umar da usman yanzu a ce da da wani a ciki daidai da ƙwayar zarra yana da wani sofa ne na laifi da wallahi tallahi billahi da la ilaha illahuwa Allah ta'ala sai ya aiko mala'ika ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi an gaya masa don saboda da ma ya gyara ko ba a taba samu ba kuma har yanzu ƙarshen suratul kitali ita ce ta tabbatar da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗayansu akan gaskiya sai inda ba don haka ba da nufi an shafe su an kawo waɗansu amma tun da abin ya tafi haka har yanzu to lalle suna kan gaskiya ne shi sa malamai suke cewa shin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake hannayenmu daga jininsu to bai kamata mu kuma ya kasance mu zo mu bata harshenmu mu kuma da faɗar wa'yansu maganganu a kansu ba abin da ya kamata mi kamar irin yi ai ya taɓa faruwa a tayi annabi yusuf alaihi salam annabi ne yan uwansa goma sha ɗaya annabawa ne ko ga mahaifinsu annabi yaƙo shi ma annabi ne amma aka samu wannan hayaniya a tsakanin suka ɗauki ɗan uwansu suka je suka jefa a rijiya kuma suka aka fito da shi suka ce ɗan uwansu ne hanyar suka tsayar da shi shi kenan su a ganin su shi kenan ya tafi kenan an rabu da shi saboda haka idan dai ya kasance waɗannan suna nan har tashin alkiyama akan yan uwan annabi yusuf ne ƴaƴan annabi yaquba ne kuma annabawa ne to me dan wani abu ya shiga tsakanin su a junan su sun yi tashin tashina abin da ya shafi na tawili su kuma za a ce bisu daidai ba har ma a rika neman kokarin cewa a ce kafirai ne saboda haka wannan abin da bai dace da ke mu dai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ka ci gaba da tabbatar da mu akan kauna da girmama manzo sallallahu alaihi wasallama akan kauna da kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da duk masu ma kaunar su wallahi ina kauna duk mai kaunar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ko shine waye to saboda haka Allah subhanahu wataala ce ya huwa allazi arsala rasulahu bil huda shine wanda ya aiko annabinsa bil huda da shari'a wadin haq da kuma addini na gaskiya da shari'a irin yadda za a rayu irin yadda za a kyakkyawar mu'amala da juna irin yadda mutum zai kasance ya zama mai gaskiya ya zama jarimi ya zama ba mai kyashi ba ba mai hasada ba kuma gashi addini na gaskiya shine addinin musulunci liyuzhirahu ala dini kulli da nufin wato ya ɗaukaka wannan addini akan kowane addini ko dai ya kasance ya shafe kowane addinin ƙarya kamar yadda za mu gani a fatahu maka ana ganin wannan har yanzu mu'ujiza ce ta alkur'ani take bayanin lallai za a buɗe maka addinin musulunci zai zama akan wannan lata da kuzzaɗi don cewa addinin musulunci zai zama akan kowane addini duk kafa kulli duk addini na ƙarya wanda kuma ya kasance akwai gyara ya gyara saboda haka wakafa billahi shahida Allah shi ne shaida in ma kowa bai shaida ba to shaidar Allah ta fi shaidar kowa ta fi gashi a dalilinsa ne muke wannan zama kowa ya bar duk inda yake a cikin ishirwa a cikin yunwa kila wani ma ba komai mun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam mun yadda da addinin musulunci mun yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam mun yadda da duk abin da ya zo da shi to amma duk da wannan shaidar Allah ta fita mu don ku saboda shi shaida ne akan lalle shi ya aiko shi lalle abubuwan da suke cin alkur'ani gaba daya shi Allah ta'ala shaida ne shi ne ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa Allah ta'ala shaida ne shi ne ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka daga yanzu har tashin alkiyama da annabin da shi da sahaban dukkan su Allah ta'ala ya yi shaida akan cewa dukkaninsu akan gaskiya suke kamar yadda zamu ga a aya ta gaba irin yadda ibadar su take shi ma fi wujin min asar sujud ko da yaushe a sallah suke sai a lokacin da ya kasance nau'in su abubuwa ne kuma daban na sha'anin rayuwa saboda wai irin wayannan ayoyi suna da yawa cikin alƙawa a cikin alƙur'ani irin na wannan alƙawari cewa Allah ta'ala a suratul saff akwai a suratul tauba da akwai irinsu Allah ya yi alkawari cewa lalle lalle sai addinin musulunci ya zama sama da kowane addini saboda haka abubuwan da suke faruwa a yanzu muke ganin waɗansu addinai suna yin motsi lokacin shafe sun ne bai zo ba amma idan kuna karanta ko da irin kafofin yaɗa labaran nan ne nan da shekara ashirin da biyu da biyar ga waɗanda suke a nan za a ga cewa addinin musulunci ya shafe sauran addini wai wai ba sai an daɗe ba suna ganin kamar 2000 shekara dubu biyu ko da ashirin da biyar ko kafin dai irin waɗannan abubuwa masu abubuwa na hangowa don saboda su ba sa ci gaba wato yaƙi ne a ruwan sanyi Allah ta'ala ya tsara musu mu muna auren mata biyu uku hudu wani yana da 'ya'ya goma wani yana da ashirin wani yana da talatin wani yana da da arba'in su kuwa a wani gumma ɗaya za ka haifa kawai ɗaya ɗaya ɗaya to kayan shekara talatin in ka duba sai ga babu duk ba tsofi sai wani ɗaiɗaiɗaiɗi ɗin kuma su masu haifi ɗaiɗai ina ina za su wani kuma sai mace ɗaiɗai kawai ya ya hudu kan ka ce wannan abu sun ƙare kuma a ƙasar akwai musulmi su suna nan suna ci gaba da irin wani haihuwar kan ajima sun ninka yawan su wanda shi nan kawai in an tashi zaɓe tun daga masu yawa su sai ga cewa su musulmi su za su su ne za su kafa gwamnati shi kenan kan ajima duk duniyar ta zama su ingila nan su amurkan nan duk sun zama daular musulmi Allah subhanahu wata'ala ka nuna mana wannan kuma ka tabbatar da haka din innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma rabbana saboda ba lokaci shi malami shifa ma yana nan Allah Abubakar tani madatai muna godiya kwarai da gaske ga malam mai amare nan ga wani mai abin nan ko mai diwani ko ko bashi bane ga sanan dai ina gano su ga kuma malam aminu mai sa'a duk ga sanan dai mawaka na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya saka muku da alheri rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi